هديه ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yau bakwai ga watan Al-Muharram shekara ta 1448 Hijriya wanda ya dace da 22 ga watan shida shekara ta 2000 da 26 miladiya muna suratul Ahzab زم تشي آية كأربعين دبير فدم الله يا أيها الذين يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا تنوى ألرم ملا أبو قتادة يا تهو دبدا مسلاتي وروي شغب سيدا الله يا يا جمدة شيء يا كما muna fatan Allah ba shi lafiya Allah ya warkar da shi Allah ya ba mu lafiya da wanda ya saka fara a bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا waɗannan ayoyi Allah tabaraka wa ta'ala yana bayani ne dangane da aikin da ya dora wa dan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kuma iyakance masa su ya umarce shi da yayi bushara wa mu'minai da abin da zai faranta musu rai kuma ya hane shi dangane da yi wa kafirai da'a da wani nabiyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadira ya kai wannan annabi mun arsa mun aiko ka ka zama shahid ka zama shaida ga wanda ya yi imani da kuma wanda ya kafirta ana zuwa manzon Allah shaida ne wanda ya imani Allah ya sanar da shi kuma zai yi bayani cewa a kiyama ya yi wa'azi ya faɗakar haka wanda ya kafirce masa annabi shaida ne zai ce na isar da manzanci na yi gargadi amma sun kafirce mini wannan shahid din abin da ake nufi ya isar da saƙo isar da saƙonsa shine shaida ɗin na ga abin da yake so kuma ga abin da Allah ya ce a gaya bai su yi amma wasu sun yi imani wasu kuma sun kafirce wa mubashiran daga tabshir ne shine al-ikhbaru bil amri sawa a ba da labari da abin da yake mai faranta rai liman la ilma lahu bi hadha al-amr wa anna ba'da ilmi aka wannan lamar da ka annabi mai bushara ne da ba da labari akan abu mai daɗi da za a samu bayan an mutu in an bi Allah shi ne ke da katanna wannan daga al-inzar ne fadakarwa jan kunne ba da labari bil amri al-mukhif da al'amari wanda yake mai tsoratarwa likai yushtanaba dan a kiyaye aikata saban Allah a kuma nisanci haka dan haka dukkan wannan aikin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam shahid mai shaida kuma mai bada shaida wa mubashiran mai bushara da gidan aljanna wancan ya kafa hujja da wanda ya yi imani da wanda ya kafirce wa naziran mai kuma gargadi inna arsalnak ana nufin mun aiko ka zuwa ga mutane gaba daya kuma kayi bishara wa wasu imani duk mai imani manzon Allah zuwa sa bishara ce gare shi Allah ya samu shi yayi musu bishara cewa Allah ya yarda da su radiyallahu anhu wa radu anhu sun yarda da Allah Allah ya yarda da su ya kuma yi gargadi ga kafirai bi su'il aqiba da mummunan karshe saboda sun kafirce wa Allah saboda sababin irad kau da kai da barin gaskiya wanda Allah musamman ya turo shi don ya fadakar da su to anan in kun lura da ayar Allah ya kawo wasu abubuwa sai gabatar da wani abu kanmu yanzu dai muna da muna da mubashir muna da naziri inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nazira shi dai bishara alkawari ne na alheri da albarka nazir kuma gargadi ne na azaba da hukuma to me yasa ya fara gabatar da wa mubashiran akan wa nazira malaman tafsiri suka ce takriman lil mu'minin Allah yayi wannan ne dan ya girmama mu'minai sai ya fara yi musu bushara aka fara bayanin masu imani kafin ai bayanin wato kafirai sannan dan a nuna mana asalin sabon da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi bushara ne gargadi da wuta da jan kunne ba abu ne da ake so wasu amma tunda wasu sun aikata dole sai an yi yasa Allah ya ce wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ba mu aiko ka ba face ka zama rahama da gargadi ga masu imani rahama ga masu imani tausayi wa da'iyan ila Allah bi idnihi kuma mun aiko ka ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai kiran mutane da'iyan lin nas ila ibadati Allah ta'ala wahda zuwa ga bauta Allah shi shi kadai wa hadhihi da'wa lahum minka ka'inatan bi'izni wannan da'awa mai kasancewa ne da ikon Allah ta'ala ta'ala kuma da umarninsa kai abin da kai kuma kai musu bishara ka musu kuma gargadi shi ne da'awa bi'iznihi wannan dan ai mana bayanin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a bai kira su zuwa ga abin da ya kira su da ra'ayinsa ba a da izinin Allah ne Bana ba ra'ayin manzon Allah ne kai tsaye Allah ne ya sa shi da haka yayi kuma da izinin Allah kuma duk abin da annabi ya yi da izinin Allah da yadda sai kuma yana yana nuna ikhlasi ga Allah kenan aikinsa dan Allah yake yi sallallahu alaihi wasallama tunda aikin Allah ne kuma Allah ya ce sannan kuma wannan da'awa ana samun romanta wa da'iyan ila Allah bi idnihi ana samun roman da'awar idan an yi ta irin yanda Allah yake so kamar wanda suka biyo bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna so su da'awa irin ta annabi to ku sani annabi yayi da'awa ne bi idnihi da izinin Allah dan haka kuma ku yi irin abin da Allah yayi izini akai wajen da'awa wa sirajul munira kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fitila ne ya haskakawa siraj ana nufa al-misbah as-siraju shine al-misbah fitila da siraju alaji siraju da alaji misbah duk ana nufa alaji fitila ina fata ana gane da ka duwanda aka samu siraj ana nufa mai haske fitila wanda aka samu misbah ma shi ma haka al-misbah alladhi yustada'u bihi fi dhulumat fitilar da ake haskawa a cikin duhu ita ce سراجا أنقاله أرسلناك أيها الرسول بالدين الحق من أيكوك يا كي وانا منظور الدين لنسيا لتكون كالسراج المنير الذي يهتدى به يهتدى يهتدي به الضالون كما وانتو كما فتلا mai haske wanda suka bata suke amfani da ita don su gane hanya idan zuwa manzon Allah haske ne ga al'umma duk wanda ya bata ya bi annabi sai ya dawo shari'a sannan kuma ta dalilin wannan fitila ake fita daga rami ta dalilin fitilan nan ake fita daga duhu ta dalilin fitilan fitilan nan ake tsallake dukkan abin ki kamar idan ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama za ka fita daga duhu za ka fita daga dana sani kuma za ka hau hanya wacce take tattakwarai wanda Allah yake so an sifanta asirat din da al'inar ya ce wa siradan kuma munira asalin fitila ta aida mata na haske ko asalin fitila ai mai haske ce domin sai aka ce wa siradan kuma aka ce munira fitila mai haske a to amma malamai suka ce fitilun ai kala kala ne akwai fitilar da za ga fitila ce amma ba ta da haske a ce ka fitilar motar nan ba ta da haske ka fitilar mutumin nan tocin nan ta wane ba ta da haske suka ce daga cikin masabih malayudi akwai wanda baya haskakawa sosai wato in dai ba a samu mai mai kyau ko batir mai kyau ba da za ta haskaka wannan fitila da haka shi manzon Allah fitila ne munira mai haskakawa dan Allah ne ba shi hasken yake ba da haske an gane ma'anar shi yasa aka ce sirajan munira in an ce sirajan kadai wani zai ce to ai wata siraja san ba ta da haske to shi ta annabi sirajan munira fitila mai haske dan a ga a ga muku cewa kamar yadda fitila take samun haske daga batir kamar yadda a ci falfal take samun haske daga kananzir komai to shi kuma manzo Allah yana samun hasken sa ne daga Allah tabaraka wa ta'ala sallallahu alaihi wa sallam ne ka shafi ke cewa جل الله تعالى بنبيه ظلمات الشرك wai me ƙarin baki fashin bakin wannan siradan munira ai Allah tabaraka wa ta'ala ya ainihin wato a a a bude wannan Allah sallallahu alaihi wa sallama wato duhun shirka Allah ya bashi fitila sai ya haskaka duhu na shirka ya kore ta kamar ya kore ta fahtada bihi dhallun dubbatattu mushrikai da manzon Allah ya zo da fitilarsa ta tauhidi ya kyallara ya haska wa sirajan munira sai kawai ya haska sai suka gane a shi shirka bata ce sai suka batta kaman yadda idan wuri akwai duhu aka sa fitila ba sai kore duhun ba yanzu nan masallacin da muke zo da ai duhu ana kakkashe wutar nan duk za ku ga duhu amma yanzu wannan hasken ba ya kori duhun ba to manzon Allah zuwansa cikin al'umma shine ya kori shirka duhun shirka zuwan manzon Allah sirajan munira shine ya kori duhu na bid'a zuwan manzon Allah sirajan munira shine ya kori duhu na ainihin zalunci da mulki na kama karya da ta'addanci da haka da ya zo sai ya haskaka sai mutane suka gane ga daidai sannan kuma har yanzu dai duk wanda yake so ya ci gaba da moriya cin moriyar wannan haske to ya bi sunnar annabi ya bi qur'anin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma ya bi sunna ta annabi sallallahu alaihi wa sallam dan haka imam zamakshari yace ai lalle abu a fili yake tunda ku lalle annabi ya kore duhun shirka masu bata sai suka gane sannan kuma Allah ya dada ƙara masa hasken annabta amaddahu Allah tabaaraka wa ta'ala بنور نبوته da kuma nurul basair ya ƙara masa hasken annabta ga ga ainihin wato haske na basira haske na gani kamar yadda wato a fitila kula yanzu idan ka ba yana gani ba ba basar sunan idan ka ba amma idan aka ka idan ka ai yana gani kamar me yana gani ba shi ke haskaka maka gani ba idan ka rufe shi ba duhu za ka gani ba to shi manzon Allah bayan shi kansa siraj ne to sai kuma Allah ya dada bashi haske na annabta ya dada ƙara gani kamar yadda kai kana da ido in aka haska maka da fitila sai ta ƙara maka mai hasken da'awar annabta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sabon da annabi ya zo to wani haske ne da zai dada taimakonsa ya da ƙara haskakawa al'umma su gane hanya ta su bane duka shine ma'anan wasirajan wato munira bayan Allah tabaraka wa ta'ala ya sifanta annabi da wannan sifa dukkan wannan ayoyin gaba ɗaya akan manzon Allah ne ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira ga da'awa din da yake yana kiran mutane zuwa ga Allah duk sigofin sa ne Allah Allah ya kare rayuwarsa akan da'awa me da'awa karantar da mutane me da'awa kiran mutane ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasanati wajadilhum billati hiya ahsan daka da'awa aikin annabi ne da'awa aikin annabawa ne da'awa ba aikin banza bane da'awa aikin manyan mutane ne da'awa aikin masu mutunci ne a cikin al'umma masu daraja a cikin al'umma su ne suke daukar tawalli suke daukar nauyin da'awa suke karantarwa wadanda Allah ya ba su arziki kuma na alheri na albarka sai su rinka tallafa wa da'awar su ta taimaka wa da'awar suna promoting ɗinta suna ciyar da ita gaba kamar yadda wani mabarnaci zai iya ɗaukan nauyin mawaƙi ya zo ya yi kiɗa ya yi waƙa a bashi biliyoyin kuɗi kuna ji kuna kallo a biya kuɗi in za a shiga inda zai waƙa sannan kuma idan ya gama a bashi biliyoyin kuɗi galibi wannan wasu ne suke yi saboda sun yi imani da tasirin waƙar su suna son ta to ina musulmin da suka yi imani da tasirin alqur'ani da da'awar alqur'ani da da'awar sunna wa yake taimakon ta waye ya aminta ya yadda ya zuba dukiyarsa dan ya promote ya ciyar da da'awa gaba ya taimaka wa da'awa bil asli ma kusan duk wani abu da za a yi na taimakon da'awa sai an soke shi sai an yi suka gare shi in dai za a yi wani abu na taimakawa da awato sai an samu wasu marasa albarka a cikin al'umma sai sun cutar da yanzu waɗannan ayoyin hai duka suna nuna mana ashe addinin musulunci haske ne ashe abin da manzon Allah ya zo da shi wato haske ne ashe albarka ne ashe da sunnar annabi da qur'ani da hadisi din nan shine ake yaye wa mutane duhun jahilci da duhun shirka da kafirci da bid'a kuma da shi ne za a samu ingantacciyar rayuwa mai daɗi to amma ku duba yadda da'awa take cikin maraici duk wani abu na addini yau da ku zane akan bara yake guda bai da gata bai da kamfanin da yake daukar nauyinsa wallahi malam mawaki dai za a kira ya waka minti goma kawai 7 minutes ya riga ya tsara ta dama tun a studio ya yi ta ta minti bakwai za a iya tara mutum miliyan bakwai a yi iskance-iskance da za a yi a taron gudun a ɗaɗɗauki hotuna kawai iya zo wakar minti bakwai ya ci kudin sa kawai daga nan kuma sai shiga wasu harkoki ya riga ya gama da ai ta ihu abun bayan ciki kaga manyan mutane suna rawa babban mutum shugaban al'umma yana rawa amma ba za ka gan shi a masallaci a wajen wa'azi ba sun fi promoting ɗin ‘yan iska da kayan iskanci bari yi bayani don ku fahimta sau da yawa ana ganin yalla baiwa ne an je taron wani abu an yi wata waka ko abin nan ya yi rawa ko an yi ihu ya yi rawa amma shi wannan wanda ya yi wannan abin sau nawa kuma kuke ganin su a masallaci wajen tafsiri idan ya je ne saboda siyasa waɗancan ha suna mutane ne suna so ya je ya musu abin da suke so to nan gurin masu karatu masu wa'azi masu qur'ani masu tafsiri masu da'awa su ba mutane bane su ba su da qur'a su ma suna da qur'a wannan yake nuna mana wato irin nau'in shugabancin da muke fama da shi a cikin wannan al'umma irin shugabannin da suke shugabantar da irin kwakwalansu da irin tunaninsu da irin karancin wa'ayinsu da wayewarsu a ita kanta siyasar ta duniya. Idan Obama lokacin da yake mulki shugaban Amerika zai kai ziyara masallaci kuma zai je taron musulmi har yi sallama ya assalamu alaikum. Kai kana dan siyasa me yasa kake kyaman masu addini? Me yasa baka zuwa wurin tarurruka da addini? akwai gyara a tunanin don haka ku musulmi kun ji cewa annabi aikinsa ne Allah ya turo shi ya dawa ya fadakar ya karantar ya ja kunne ribar tana gare ku ku masu imani don in kun bi shi za ku shiga aljanna wa naziran kuma ya yi gargadi duk wanda ya fandare masa bai bi shi ba asarar ta kare gare shi dan shine zai shiga layin kafirai zai shiga cikin wuta da ƙarshe a cikin ayar Allah tabaraka wa ta'ala yace da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa bashiril mu'minina ka karanta wa bashiril mu'minin kai bushara ga mu'minai masu imani Allah ya samu daga cikin su Allah ya yarda da su su mu'minai sannan kuma a suna da falala mai girma bi anna lahum min Allah fadlan kabira lalle suna da falala mai girma zaka iya cewa afa'an kabira kyauta mai girma wa ajran azima da lada mai girma wa manzilatan samiya bainal umami da matsayi madaukake tsakanin al'ummomi duk wanda ya imani ya yarda da manzon Allah yana da wannan fadlan kabira afa'an aziman ajran aziman manzilatan samiya bainal umami kina kaga wannan albishir ne ga shi wanda ya yi bi da'awar annabi ya bi karantar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dangane da da'awa ƴan uwa ku sani cewa addinin musulunci gaba ɗaya ya yaɗu ne akan da'awa me da'awa kira daga duk lokacin da musulmi suka wayi gari ba su ba wa da'awa muhimmanci ba suka kashe ta da kansu to waye zai zo ya da'awar zuwa kare addini suka ki su yi participating suka ki su yi patronizing suka ki su yi collaborating sun ki su halatta sun ki su ɗauki nauyi sun ki a haɗa kai da su to waye zai zo ya da'awar kuna nan kuna zaune ana gina coci-coci da biliyoyin dalolin kuɗi ko kuma har yanzu kun kare a neman taimako fi su layi kuna gina masallatanku da bulan ƙasa ku yi masa filasta da kwalta a wani wurin inda suke da ɗan dama su yi da bulo su yi filasta a lallaba da gaske da ƙyar makarantun musulmi sun lalace masallatan musulmi sun lalace duk inda musulmi yake zuwa ya yi ibada ya samu kusanci da Allah da sanin Allah an lalata shi ya lalace an wayi gari yau taimako ma da ake sawa taro da kwabo a akwatunan masallaci yanzu duk masallatai a ƙasar nan sun yi ittifaki an daina saka kuɗi a cikin akwatunan masallaci ba ba da taimako wallahi idan ana muku bayanin takaicin da masallatai suke ciki da baƙin ciki da ci baya wala hankalin ku bai zai ɗauka ba kan masallacin da kuka ga yana gudana kawai dai Allah yake gudanar da shi yau idan kuna neman talauci to ku je masallatai amma in kuna so ku ga kuɗi inda ake tara kuɗi to ku je coci coci ka'idar ɗan coci baya zuwa coci hannu banza duk wani ɗan coci kawai sun sani ne ma bai zai yi wani lahadi ka tafi coci ba ka tafi da wani abu a hannu ba ko mai kosai ko mai doya masara ko yaro ɗan makaranta ko budurwa ko waye za ka gan suna rataye da ƴan jakunkunan su dole ne sai ka je da wani abu amma ka gaya wa kanka gaskiya kai dan Allah addinin ka sau nawa ka cire wani abu ka bayar sannan sau nawa aka yi wani taron addini ka je gangan jikinka ka bada kyautar su aka ganka a wuri sannan sau nawa aka kira ka a waya aka nemi shawarar ka ka taimaka wa addini ya za a yi da'awar muna da marayu ba su da iyaye iyayen hakika da iyayen da suke na ma'ana masu taimaka musu bayan iyayensu yanzu nan duk wanda ibari ba zan ce ya bari ba duk wanda tsautsayi ya sa ya faɗi ya mutu kar ka taɓa tsammanin wai al'ummar da kake rayuwa za su kula maka da yayanka da kai fa nake kai da kai nake ka tsaya ka kula sosai yau in ka faɗi ka mutu rabbul izzati shi kadai zai kula maka da iyalin ba ka da wani ƙani da kake da garanti zai kula maka wannan na jini ba ba ka da wani yaya da kake da tabbacin zai ɗebe 'ya'yanka ya kula da su ballantana makocewa zai taimake ka ballantana masallacin da kake sallah ko tsawon farko ko tsawon na biyu ko na uku baka da shi wanda yafi kowa abun tausayi malam malaman addini da suka karar da rayuwarsu akan karantarwa da da'awa din nan masallaci wa'azi karatu sulhu kira zuwa ga Allah na rantsa muku da Allah dai in kun ji labarin gidajen malamai bayan sun mutu labarin bai da daɗi watan farko iyalan suke gane cewa lalle malam ya mutu na farko dai in gidajen haya suke su tabbatar za a kore su ba wani magana fatan malami ko ya malami na farko kuma duk wani dan malamin da ubansa ya faɗi ya mutu yana matsayin malam to kai ya ci tsammanin a masallacin malamin za a ci gaba da biya mai school fees ko kuma masallacin da limami yake limanci kai ba malam ba limamin masallaci ma ina gaya maka ya mutu a ce masallacin nan ya ci gaba da tara neman taimako ana biya wa gidan liman kudin haya guda nawa ne muke da su babu Allah ne kaɗai zai biya ka. Wannan aibu ne gare mu rashin taimakon kanmu rashin taimakon da'awar Idan yanzu yaro ya gane cewa in ya shiga wannan layin na koyarwa da da'awa da karantarwa bayansa ba a kula masa da ita zai shiga? A'a, da zai shiga. Kun kula da'awa. Kun yi ku taimaki addini. Daga wannan shine mustaqbal, future, bad future wallahi. da harkoki na addini suke gudana amma ba wani ne zai ba mu ne za mu gyara zama masu tausayi masu jin kai wannan masallaci yanzu in wani bai sa kudinsa aka gina shi ba da babu shi da ba mu zauna a nan ba to in dai kowa zai rike kudinsa ya koye ta tarawa a banki yana ganin lambobi na alal to ya za a gyara masallatai ya za a gyara makarantu makarantun islamiyyu idan ba a je aka gina aka ta taimaka ana ginawa ba to ina ya'yan talakawa mabukata za su iya za su je su koyi alkur'ani su koyi hadisi su koyi tahiya su koyi salatin annabi kowa ne zai iya daukan kuɗi ya biya a koya ɗansa addini to ina ne ma za ka kai ɗan naka a ba da kuɗin a koya maka tataccen addini ina ne akwai wahala sosai da aka lamari na da'awa bai al'amarin bai da daɗi ban yi muku maganar rauni da mutanen ƙauye suke ciki ba suna buƙatar taimako daga birane a kai musu tallafi akan wannan da'awa Allah ya ba mu ikon gyarawa to sai Allah ya ba mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam umarni a na gaba yace wala tutil kafirin na ba
ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله
haka وكفى بالله وكيلا Allah ya ce da manzo Allah wala tuti'il kafirin wal munafiqin kada kai da'a kada kai biyayya kai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ga kafirai da kuma munafikai nan an ambaci wato mutane guda biyu na farko kafirai karka musu da'a kun san da'a ko ya muhammadu karka bi kafirai kafi karfinsu kuma kafi karfin haka haka kuma mumine musulmi karku bi kafirai karku bi munafikai kar ya bi su akan me bima yushiruna bihi alayka min tarkin nasi wa ma ya'budun da irin shawaran da suke baka na cewa wai karabu da mutane da abin da suke bauta karabu da su suna ta gaya annabi a lokacin sai rabu da mutane talakawa da suka kewaye shi ka tashi karabu da su ka biye talakawa ko kuma hana ka bayani akan gaskiya kar kai da'a wa kafirai na hana ka bayani da suka yi akan gaskiya sun hana ka kai bayani akan shari'a duk inda kafiri yake baya so ya ji ana sharhin shari'a kuma baya so ya ga ana tsora mutane akan su yi sallah su yi azumi su yi ibada su bar jahilci bal usbut alama anta alayhi min haqqin ka tabbata ya kai Muhammadu akan abin da ke kai na gaskiya wamdi fi tablighi da'watik ci gaba da isar da da'awarka duna an taksha ahadan illa Allah karka ji tsoron kowa ya Muhammadu in ba Allah wada adamu karka damu shine wada wala tubali kenan karka wata damuwa dangane da abin da suke yi maka na cutar da kai shine wada adamu za su ta cutar da kai amma karka damu ka shanye ka jure an gane ko za su cutar da kai bi sababi da'awatika iyahu su cutar da kai wai dan baka bauta wa gumaka ba su cutar da kai dan baka yi biyayya ga abin da suke bautawa ba wasbir ala ma yusibuka minhum kai hakuri dangane da abin da zai same ka daga gare su hatta yahkuma Allah har sai in Allah ya yi hukunci tabaraka wa ta'ala bi hukmi al-adil hukuncin sa na adalci sannan Allah ya rufe a da cewa wa tawakkal ala Allah kai tawakkali akan Allah fi kulli umurika a cikin dukkan al'amuranka ya kai Muhammadu wa kafa billahi wakila, lalle Allah ya isa ya zama wakili abin dogaro, abin tawakkali zuwa gare shi, tawakkal ilaihi wato al'umur ka danganta al'amuranka zuwa gare shi, wata ruddu ilaihi shi'u wato kame da sha'aninka gare shi. Shi ne Ubangijin da tuwakkalu ilaihi umuru, al'amura duka ake wakilta zuwa gare shi. shine ubangijin da turaddu ilayhi shu'unu kuma dukkan wani sha'ani ake juyarwa zuwa gare shi tabaraka wa ta'ala wannan albishir ne Allah ya yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama kar ya da'awa kafirai kar ya da'awa munafikai kuma ya kar ya damu da cutarwar su kenan kun kun lura da kafiri da munafiki suna da haɗin baki da haɗin kai wajen cutar da mu'mini tunda sun cutar da manzon Allah ma sallallahu alaihi wa sallama kar ku taɓa tsammanin za ku rayu ba su cutar da kuma gashi nan muna gani gashi nan muna kallo a kashe mu a tsine mana albarka kuma a gadon mana da talauci ka duba ba mu ake kashewa mu ake halakarwa mu aka shuka mana yan ta'adda kuma mu ne fa ake cewa mu ne yan ta'adda wani ya je ya rubuta takarda ya kai ta gurin iyayen gidansa ya ce mu yan ta'adda ne mu ake sacewa mu ake kashewa mu ake konawa gidajenmu mu ake bunka mana wuta mu aka hana mu noma mu aka hana mu kiwo mu aka hana mu ne duka muke cikin wahala kuma da ƙarshe kuma sakamakon mu aka ɗauka aka gaya duniya cewa mu ne yan ta'adda wai kun san dan me dan launin fata mu a'a saboda musulunci shine kawai kar ku ƙara kar ku saboda muna sallah saboda muna azumi saboda muna ibada ina fata ana fahimta dan haka an samu hadisi ingantacce Imam Bukhari ya rawaito da Imam Ahmad daga Afa ibn Yasar yace na haddu da Abdullahi dan Amr dan As sai nace ka bani labari dangane sifar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wallahi innahu la mawsufun fit tawrati bi ba'd sifati fil Qur'an wallahi yace wallahi manzon Allah an sifanta shi a cikin at-Taura kamar yadda aka sifanta shi da wani bangare da sofinsa a cikin Qur'ani ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira kun ga wannan qur'ani ne ko wa hirzan lil ummiyina anta abdi wa rasuli sammaytuka al-mutawakkil wannan da cikin al-dawra shi kuma lasta bi fadlin wa la qalidin wa la sakhabin fil aswaqi wa la yarfa'u as-sayyi'ata bis-sayyi'a walakin ya'fu wa yasfahu ولن يقبضه الله تعالى حتى يقيم به الملة الأوجاع ويفتح به أعينا عميا وآذانا سما wa quluban kulfa duka wannan sifofin manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam a cikin at-taura shi ba mai kakkausan hali bane ba mai kuntatawa bane ba mai daga murya bane a kasuwa sannan baya sakayya da mummuna sallallahu alaihi wa sallam mutum ne mai afwa mutum ne mai kaiwa zuciya nesa kuma Allah da zai dauki ransa ba sai ya miƙa da hanya karkatacciya ta dalilin zuwansa insha Allah kuma dukkan makafi sai sun bude ido suna gani saboda hasken da Allah ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk kurabe sai an warkar da su ana nufin kuraman jahilci kuraman kafirci sai ya warkar da su daga kurumcin su yayi wa'azi na gaskiya sannan da wadanda suke da zukata rubabbun zukata sannan surar ta dawo tana kira dangane da aikin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da kuma falalan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da kuma wani hukunce hukunce na ainihin wato aure da kuma saki akwai hadiri to amma in mun tsaya ma dole sai isha ita ba za mu sallame ku ku tafi ba a yi sallar isha kuma a cikin masallaci muke haka ne yawa sai kowa ya gyara rigar sa ruwa ya zo sai da da matsowa cikin masallaci yawa mu je mana يا أيها الذين آمنوا إذا نكهتم المؤمنات ثم طلقتموهن ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها متعوهن وسبحوهن سراحا جميلا Allah ya ce, “Ya ku waɗanda kuka yi imani, يا من آمنتم بالله تعالى حق الإيمان إذا نكحتم المؤمنات إذن كك أولي ما سو إيماني أنا النكاح أنا عقد النكاح دور أولي ba abin da ya saura illa tarewa da ka ku masu imani in kun auri masu imani ku ji ya ayyuhal ladina amanu idan nakatumul mu'minati ya masu imani idan kun aure masu imani summa kunna min qabli an tamassuhunna sannan kuka sake su kafin ku sadu da su kunna min qabli an tujami'uhunna ka aure mace ka sake ta kafin ta tare a gidanka ko kafin ka kusance ta فما لكم عليهن من عدة تعتدونها wannan jawabin izani tana ce izadan laftuhum wannan bayanin ne lil hukm al mutarattab ala talaq al mar'ati qabla dukhulha to menene hukuncin kenan macen da aka sake ta ba a tare da ita ba babu wata idda a kanta asali an san cewa idan mutum ya sake matarsa ba za ta yi idda ta jini uku ba ko ta yi wata uku ba to matar da aka ɗaura aurenta ba ta tare ba kuma sai aka sake ta ana ɗaura aure za ta tare ranar lahadi da yamma tun ranar juma'a da yamma bayan juma'a da magariba kawai sai ga takarda ta tsallako daga katanga amarya tana buɗe ta ɗauka cek ne aka turo mata sai ta ga saki me faru kun san ana yin haka a ƙasar nan a auri mace kafin ta tare a sake ta a auri mace ana ribibin fati za a gama fati a kai amarya gidanta a kai ango gidansa wallahi sai a sake ta to duk matar da aka mata haka to ba idda babu wata idda ba wani zaman wata uku ko ba wani jini uku shikenan kawai a ra washe gari ma an gada ma wani ya zo ya ce ina bukata ya kwashe ta ya aure ta ina fata na fahimta da haka ayar tana magana akan auren da aka daura shi aka yi saki ba da akdin zawaji bayan an daura auren kun fahimta bayan an daura auren ko da kuwa ta shekara ne bai tare ba sai ya sake ta ba ta da idda Misali, an ɗaura aurenta da mijinta yana Amerika, amma ba zai dawo ba sai a Disamba, sai ƙarshen shekara. An yi biki, an yi komai, kun san akwai masu yin wannan gangancin. Tana zaune, yarinya budurwa tana ɗan yawonta, ana ɗan aikenta, tana ɗan zuwa islamiyyanta, haka kullum sai a zo a ɗaura aure. Ki a maza a ɗaura aure, yaushe za a ta tare sai bayan shekara. Yana ina, yana Canada, yana ina yana Turkey, yana ina yana America, yana in an daura. An mai da yarinya matar aure amma fa ba miji. azaba yaya aka yi tsautsayi daga waya ya je ashe wata rawa ya ta yi kwalliya ya ganta a tiktok tana rawa ashe haka kike na sake ki bata tare ba fama lakum alaihin na min iddatin ta tattun akwai wanda yin hakan ta faru kafin ya tare din shi daga ma daga ma irin kwalliyar amarcin nan ya jajja kunne yace kar ai kaza kar ai kaza kafin a tare kafin abin nan kawai ya ga hotunan ta a social media tsirara ana talika ana cewa matar wane yace wai wannan ita ce uwar yayata yace na hakura wannan uwar yayana wannan ta zama ita ce uwa ga yayana ce ya hakura saboda kansa yace wallahi ya hakura yalla bai ya kaje ka aure ta baka yi bincike ba ne an ce ma wai irin islamiyya ce ba su da kirki wani lokacin zuwa islamiyya wallahi a islamiyya da suka ka samu dama ke su tsiya a islamiyyar a walima a islamiyyar in dai an kyale mace wallahi ce abin kunya ku yi haƙuri ba mu gyara halin mu mu gyara ɗabi'un mu ita kullum mace ana ba ta kariya ne da siyana saboda ita uwar wani ne gobe in aka bar mace ta lalace barnar da za ta yi ba ita kaɗai ba ne za ta yi barna wasu da yawa yanzu ku duba fa lalace a ƙasar nan mace musulma ba ta haska wa kanta kyamara a ɗauke ta tana zagin aure musulma ‘yar musulmi abin mamaki da uwanta da ubanta da iyayenta duk ayoyin da suka yi magana akan aure ta rushe su duk hadisan da suka yi magana akan aure duk iyayen da suka yi aure aka haifi yaya duk sun zama yan banza a wajen ta kawai daga shiga fim ta zama yar fim subhanallah inda wata kafira ce ta zo ta yi sai a ce ba mamaki ku da mai 'ya'yan titi ne amma 'yar da aka haife ta ta hanyar aure ta saka gilas da bai mata kyau ba ta zo ta zagi aure ta bude baki ta faɗi magana mai wari ta ƙazanta wanda Allah zai fushi da ita bayan Allah da mala'ikun Allah duka za su fushi da ita su la'ance ta to irin waɗannan 'ya'ya in ba a sa ido aka kula da su tun suna jarirai har aka samu aka aurar da su aka kai su gidan miji ba ya kuka ne ai wannan iyayenta ne suka yi kuskure ta kubuce musu ta fita daga hannunsu ai yanzu mata nawa za ta kashe wa aure kuma mata nawa za ta hana aure amma a the same time kuma bata iya hana karuwanci ba in baki aure ba kiyaye karuwanci ai in baki biyayya wa miji ba dan fim zai sa kiki masa biyayya director zai sa yi haka ki haka kaɗa ki kaɗa yi kaza ki kaza mutum mara hankali ta hauka mutane wasu suna hauka mutum ya ta faɗin magana ba kyau ba miya wannan in ka kwatanta ma mu magana da mutum yake faɗa ai ka san rashin hankali ɗan musulmi to kafirai ma nawa suka yi aure kafiran duniya ma da yawa nawa suka yi aure kuma sun yadda da aure suna fa kafiran a turai ɗin kullum jama'a ku kula ita mace da kuke gani sil'a ce ghaliya wata halitta ce wacce take mai tsada da ya kamata a kula da ita me yasa na kawo wannan saboda Allah ya magana akan aure idan nakahtumul mu'minat kuma me ya bautarwa a cikin aure inda za mu tsaya mu lura tsakanin maza da mata kan wake bauta da wani ne in za a yi lissafi na keke da keke mu dai a musulmi musulmi kai za ka kawo gidan zama kai za ka kawo abincin safe kai za ka kawo na rana kai za ka kawo na dare kai za ka kai ta asibiti kai za ka biya kudin kitso kudin dan kunne jambaki gazal zani komai na mace ne za ka yi in dai a musulunci haka yake a rubuce kana da lafiya ba ka da lafiya sai ka fita ka nemo ita kawai me aka ce ta zauna a gida ta sarrafa yara ta dafa ta gyara to me bautar a ciki zaman gida da yake ballaga zarjiya ce watsatsiya dama ba a gida take zaune ba dama to ya za ta goyi bayan aure ina fatan kun gane daman ba gida take ba inda bata iya zaman gida ba duwawun baya iya zama a gida sai dai a waje to ya za ta goyi bayan aure ta zauna a ciyar da ita a shayar da ita a ɗauki nau'inta a kai ta makaranta a gina mata katon gida na biliyan kaza sai a ce gidan hajiya dubu ce ba fa kai za a kira ba ina za ku je wala za mu je gidan hajiya dubu naira ɗaya bata bayar ba to abun mamaki da za ku gane malam tafka da warwara turawan da kaje take musu aiki su fa su fa turawa idan ka sake matarka ba gidanka ba fita za ka yi kamata a yanzu a ƙasar da take take wannan bidiyon take turo to ina bautar a ciki wa yake bautar da wani albashi wallahi kwanan nan aka wani ya kira ni a turai ya ce mutane da yawa hauka suka yi saboda kawai hukuncin da ake musu a turai akan matansu idan kana ɗaukar naira miliyan ɗari in ka kuskura ka sake mace to za a raba wannan miliyan ɗari gida biyu ne har ta mutu har ka mutu tana ɗaukan hamsin kana ɗaukan hamsin gida kuma za ka fita ka bata ne akwai wanda ya kira ne ya ce wallahi malam yanzu haka mota ta mai tsada ta miliyan kaza wallahi an ɓace ta gwamnati ta ɓace ta ba matata kuma na rabu da ita wani ya ce min yanzu haka na saki matata ta ki ta bar gidan tare muke kwana amma na sake da na ce dan Allah taimun afuwa in dan makale a gefe gida ya zama naka wannan fa shine tunanin turai fa to wake bautar da wani ku karantar da yayanku addini kun ji ku kai su makaranta su samu tarbiyya islamiyya Allah ya mana bayani cewa idan kun auri mata kenan akwai aure a musulunci akwai shi a shari'a banki huma qabala kun minan nisa'i masna wa thalatha wa ruba duk darajar manzo Allah shi yake nemo ci da sha ya kawo ku aure biyu ku aure uku ku aure hudu duka in khiftum alla ta'dilu fa wahidatan aw ma malakat aymanukum amma annabi yayi hidima akwai a cewa ake gidan Aisha cewa ake gidan Ummu Salama cewa ake cewa ake gidan Nana Sauda cewa ake gidan wanci manzo Allah ya raka mata unguwa manzo Allah a hadisi ingantacce Nana Aisha ta ce in annabi yana cikin gida kana fi mihnati ahlihi hidimar iyalansa da shi ake tankade da shi ake wanke-wanke da shi ake kura wuta to waye yake bautar da wani ka san me wannan suke nufi take nufi da bauta zaman aure zama a gida kar a fita wa karna fi buyutikunna wala tabarrajuna tabarrujal jahiliyya da yake ita yar yawo ne da ba Daka tana ganin a zauna a gidan nan da sunan aure bauta ce amma yanzu malam alhazan birni matan alhazai more wanda suke ci yaya kake gani yawanci ma matan mu sun fi mu koshi sun fi mu lafiya ba ku lura ba ma mazan su suka fi yawan mutuwa ba ko ba ku gane ba ne ai wai ba ku fahimta ba muku bayani ba ku ba sani cewa yanzu maza su suka fi mutuwa ka gama tara kuɗinka ka mutu ya kamar matarka wallahi sai kaga alhaji ya mutu a ce yau alhaji shekarunsa sittin da biyar daidai hajiya kuma yau gata nan har yanzu da haƙwarin ta ki mutuwa ta ci na ta har ta ci na wasu me bautar a ciki duk abin da ka tara tafiya za ka yi kamar musu Allah gyara halin wa malakum alaihinna min iddatin ta'taddunaha ka duba qur'ani malam sai ce fa matti'uhunna ku ji yadda su da haƙi don Allah ka dubo ta munasabar ayan abinda ake nufi da mata shine ma yantafi'u bil insan min malin aw kiswatin aw ghayri zalik abinda zaka ba wa mutum na sutura abinda zaka ba mutum na kuɗi na dukiya wai fa zaka saki mace kuma shari'a ta ce kuma ka je da ita daɗi ka taimaka mata to shari'a ta ce in ma za a rabu da mace akwai wani mal- mutu'a kuɗi da ake bayarwa ko gida kamar yanzu zaka saki mace sai ka ce ga gida can na baki ina da gidaje da yawa tunda dai na ci moriyar dubu ina ya ga wancan gidan na miliyan kaza ki je ki rike shi akwai wata trailer ta tana zuwa Lagos kullum a wata sau kaza na baki ita ba zan iya biyan ki hidimar da ke ba duk wannan shari'a ta ce ai ajiya ga wannan dubu ɗari kaza ki rike ki rage raɗaɗi ki hau ki min afuwa Allah ya kawo rabuwar wa mattiru kunna usarrihu kunna ku sake su sara'an jalila saki mai kyau wannan addini kenan akwai wannan a cikin turai akwai wannan dokar a cikin rayuwar ƙasa yan bariki kawai mutane marasa albarka sun samu kyamara mutum ya buɗe baki ya ta hauka jahilai ba ku san komai ba ba ku da tarbiyya ba ku san addini ba ba ku karanta qur'ani ba ba ku zauna da masu karatun qur'ani suka sanar da ku ba waɗannan kazaman da kuke tare da su za su kai ku su bar waɗannan kazaman waɗannan mutanen da suke ba su da adalci za su kai ku su bar duk wanda ibar addininsa saboda roman duniya da yake wata ƙasa can kullun shekara sai ka je ka biya kuɗin takarda kana yawo da ID ka duk inda kake saboda ba kasar ku kake ba zaman bauta zaman wahala mutum ya zauna kawai ya samu dama yana zagin addininsa duk wanda ya taba addini za mu yi ta buɗe masa wuta har sai ya je kabari ƙwarai kuwa ku daina daga masa kafa dukan sai mana yawa in bindiga suna harbe mu anan ana ta kashe mu ga tsada ga bala'i ga su wadancan su ma ba su kyale mu ba kar ai musu da wasa ai tunda Allah ya sa akwai baki kuma ana magana ai zance ya kare duk wani shaki in ya fito ya taba musulunci wallahi sai an taba shi da baki kawai za a maka dukan da ba za ka iya juri ba da baka ba وسرحوهن سراحا جميلا التسريح asalinsa wuri ne da dabba take kamar inda ake kiwon raƙumi a saki raƙumi ya ta kiwo ko kuma ya je ya ci bishiya mai 'ya'yan itace to amma sai aka yi amfani da kalmar a tasrih da sakin abu ya sakata ya wala kamar yadda zaka saki dabba ta shiga daji ta sakata ta wala An fahimce ni? To, haka ita ma mace, in za ka mata saki, yi mata saki mai kyau. Iza tsallakcumuhunna, kabla da huli bihinna, in za ku saki mace kafin ku sadu da ita ku tare, to ku ba su dukiya da zai faranta musu rai. Ba daɗi an yi biki, an yada a duniya wani ya auri wanci kawai ajiya suke da. Wataƙila akwai uzuri, nemi wasu dunkulallun kuɗi ka haɗa mata ka ce yi haƙuri an ɗaura aure amma na suke ki ga kuɗi jabran wa tatiban li khatirina dan faranta mata haranta wannan addinin musulunci ne yace ayi ashe ya ce a kyautata wa mata bai ce a kuntata musu ba askinu kunna min haythu sakantum min wujudikum wannan qur'ani ne yace ku zaunar da iyalin ku matan ku inda kuka zauna inda Allah ya ba ku wala tudarruhunna litudayyiqu alayhin kar ku cutar da su kada ku kuntata musu wai waye yace mata kana musu haka ba Allah bane to ya wani zai zo yana zagin addini yana zagin aure qur'ani ne wannan ba anya mutanen nan fa sun karanta qur'ani wala tudarruhunna kuma tafiyar da wani musulmi ko ya yi kwabatarsa ba shi ke representin musulunci ba ba duk abin da wani musulmi ya yi wannan ne musulunci ba musulmi sau nawa yake yin abin da ba musulunci ba Allah ya ce ku ba su wannan canji ne na ciwon rabuwa da su to in Allah ya so yadda sati mai zuwa karatun za mu ɗora za mu yi magana ne akan maganganun malamai menene hukuncin idan mutum ya saki mace ya dauki wani abu na kyauta ya ba ta dole ne ko ba dole ne insha Allah tabaraka wa ta'ala ku yi hakuri waɗannan fasikan su suka cinye mana lokaci yau saboda mu samu mu isan musu da sako Allah ya ganar da su Allah ya ganar da su Allah ka raba mu da ƴaƴa irin waɗannan Allah kar ka samu haifi ƴaƴa irin waɗannan kuma Allah Allah ya Allah ya yaye musu ya shiryar da su ya ganar da su wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum